الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس والظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفهم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin biyar da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da ishirin da biyu da watan biyu miladiya dubu biyu da ishirin da shida idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan watan na ramadana mai tarin alkhairi da albarka wanda wannan shine darasi na biyar a kwana na biyar kenan kuma kana shi ne darasi na biyar a cikin suratu muhammad wanda a jiya mun kwana a aya ta sha biyu a cikin wannan sura fadin allah subhanahu wa ta'ala إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم يوم ذا مفسر آية مدابين الله يقدره ذاك ذا متشرق آية تشاء أزوى آية تشاء منا ربان الله سبحانه وتعالى يسيع القرآن يذمنت حجة لنا لا علينا الله سبحانه وتعالى يكربا منا أرمسي الله يجي وكأي من قرية وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم Allah ya ce waka ayyin min ƙaryacin ai da yawa da dama daga cikin alƙaryoyi da dama daga cikin garuruwa Allah yake cewa hiya ashaddu quwwatan min qaryatika wa'annan garuruwan sun fi garuruwan da sun fi garin da aka fitar da kai hiya ashaddu quwwatan min qaryatika allati akhrajataka ahlakanahum sun fi ƙarfi sun fi garin da aka fitar da kai na maka ƙarfi abinda Allah yake nihi a nan Allah yana bai wa manzon Allah labari kuma yana lallashinsa Allah ce da dama daga cikin alkariyu an yi garuruwan da a baya wa'innan garuruwan Allah ya taimake su da ƙarfi duk abinda ake da bukata na mulki da izza da sojoji da mayaka da kuɗi Allah ya ba su sun fi garinka na maka da aka fitar da kai wanda mutanenka suka kore ka daga ciki to sun fi su ƙarfihi a shaddu kuwa sun fi garin maka ƙarfi amma ƙarshe Allah ce a halaka nabu da suka wa Allah karan tsaye suka kauce bisa da karantarwar Allah suka ibin abin da annaba wanda Allah ya aiko musu suka zo da shi Allah ce ƙarshen al'amarin a halaka nabu musu Allah sai muka halakar da su muka yi musu abin da ya dace da su na azaba kuma Allah ce fala nasira lahum babu wani wanda ya taimake su daga azabar Allah subhanahu wata'ala ubangi subhanahu wata'ala yana gaya wa ma'aikin Allah cewa kada ya damu cewa an fitar da shi a cikin garinsa sannan kuma ba shi bane aka fara annabawan Allah da dama da suka zo da abin da ya zo da shi na annabtaka sun yi gwagwarmaya da al'umma domin dama ita gaskiya kafin ta samu ta tabbata sai an wahala ƙa'ida ta rayuwa in ji malumai suka ce anna'imu la yudraku bin na'im ba fa yadda za a yi mutum ya samu daɗi cikin daɗi labudda bin ta'abi qablan na'im sai an wahala kafin a ji daɗi ba fa wani annabi da ya zo kai tsaye yi wa'azi aka bi sa babu sa duk annabawan Allah sun yi gubarmaya sun yi sun yi jamu da manyan mutanen garin a ƙarshe kuma ubangi subhanahu wata'ala shine wanda yake da al'amarinsa yake galaba yake bada galaba wa annabawansa a wannan ayar al-imam al-mustafa al-adawi alaihi rahmatullahi ta'ala wa hafizahu Allah wa ra'ah da yana ra yake cewa wai wannan wannan magana da Allah yake cewa ashaddu quwwatan min qaryatika shi garin makka da Allah yake magana akai manzan Allah shi fita ne ya yi ko kuma fitar da shi ne aka yi korasa ne aka yi ko kuma a'a shi da kansa ne ya bar gari domin musan cewa annabin Allah ya yi hijira a shekara ta sha uku bayan annabtaka daga garin maka zuwa garin madina to wannan fitar da manzan Allah ya yi ganin damar kansa ne ya bar gari tabun tabun ko kuma a'a wahala ce da wuya da kora ta sanya ya bar garin ce ba shakka zahirin nassin alƙur'ani suna tabbatar da cewa manzan Allah fitar da shi aka yi nassin alƙur'ani suna tabbatar da wannan Allah yana cewa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin yace wannan ayar ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikin son ransa ba ya bar garin makka wahala ce ta kai wahala ko rasa ce aka yi Allah ce wa idh yamkuru bika ka tina ka ambata lokacin da suke kulla baka kirci suwa allazina kafaru kafiran makka Allah ce liyuthbituka suna yi wannan dan su tabbatar da kai ko dan su fitar da kai ko dan su kore ka ko a barka ko a fitar da kai ko a kashe ka lokacin suke kukkulla makirci ana mitin mitin fa aka yi mitin aka yi akan cewa kowace kowane family ya kawo mutum guda mai karfi jiyayyensu jiyayyen kabilar wanda in aka zo aka girawo manzon Allah bugu daya za a kishi sa bugu dai za a tashi da shi aka zabo manyan mayaka manyan gabdawar cikabin nan saratansu suka zo suka kewaye gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko a kashe manzon Allah ko a fitar da shi duka da su tsatsara filan a ƙarshe Allah subhanahu wata'ala yi nuna manzon Allah abin da ke faruwa shine Allah subhanahu wata'ala ke cewa wa yamkuruna wa yamkurullah suna tsara nasu suna tsara nasu makirci Allah yana tsara nashi al'amarin shine sai Allah ya kaddara kafin haka ta yi ubangiji ya lurar da manzon Allah ba za a iya zuwa wannan lokacin me ya kamata yi shine gabanin lokaci ya kore masa ya shirya ya bar garin maka sai manzon Allah ya kira Abubakar ne Siddiq ya tarar da shi a gidansa ya faɗa masa cewa fa ga umarnin da ga abin da ke faruwa a wannan lokacin Abubakar ya ji ina ma a ce da shi za a yi hijirar za a tafi manzon Allah zai tafi jin haka ya sanya shi Abubakar Siddiq sai ya shirya ma al'amarin daga sai ya sai taguwa guda biyu amma Allah bai sai sai sai taguwa guda biyu sai kuma ya nemi wani mutum mushiriki da ake cewa abdullahi bin uraiqit mushiriki ne ya ce masa ina son nan da wannan lokaci za ni tafiya ina son ka kai ni madina ni ban san garin ba amma kai ka san hanya gidi ne to ina son kai mana jagora zuwa garin madina ga inda za mu haɗa kai bayan lokaci kaza aka tsara ta ya yi jinga da shi ya biya sa kuɗinsa kawai a dare tsaka sai allah ce wa manzon allah da ababakar za a bar garin da abubakar za a fita sai ga mandan Allah sallan ya zo gidan abubakar da dare ya ce mu abubakar da siddiq garin nan ba za mu bari sai ya kira ali dan abi talib ya ce ka kwanta a saman gadona duk wanda ya zo da niyyar ya cutar da ni to kai zama to ka fanshe ni abubakar ali bin abi talib aka ce yu'tabar awwalu fida fida'iyyun fil islam shi da mutum na fari wanda ya fara ba da rayuwarsa akan ko a kashe sa ko ya rayu don mutunci annabi ya don annabi ya rayu a duniya abubakar siddiq ya tsara wancan filan annabi ya dauko dukiyar kafir ya dankawa ali bin abi talib wayancan kafir an tsara da dare za a za a zo a bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam sun zo sun kewaye gidan manzon Allah sai Allah ya turo musu barci sai kwana ya ɗauke su dukkanin su gaba daya sai manzon Allah ya fito yana kallon su yana karanta wannan aya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yakhrujuka aw yaqtuluk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka manzon Allah ya fita ya kama hanya shi da Abubakar Siddiq suka je inda ake cewa kogon Hira suka zauna garu suka zauna a cikin wannan kogo kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fitar da shi akai al-Imam al-Tabari alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi daga Abdullah dan Mas'ud dan Abbas Allah ya kara masa yarda hadisin marfu'i ne yace wallahi ya Makka annabi ce na rantse da Allah ya ke garin Makka innaki la ahabbu biladillahi ila Allah a duk doran kasa ba inda Allah ya kauna ka garin Makka duk duniya duk kasashen nan gaba daya ba wani gari da Allah yake kauna Allah yake son sa kamar gari maka sai ce kuma wa habbu bila wallahi wa habbu biladillahi ilayya kuma ni kaina annabin Allah yace na fi son wannan garin ina son ki maka inji manzon Allah sai ce walaula wallahi walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu yace na rantse da Allah ba dan da mutane suka matsa min ba suka addabe ni suka fitine ni annabin Allah ce wallahi ban fita daga cikin garin Makka Allah ya fi son Makka akan kowane gari malam shi ya sanya Allah ya sanya Allah ya sa wa'adhin fi nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum duk duniya duk musulmi ba inda yake bege yake kauna yake son tafiya kamar garin Makka kaga manzon Allah fitar da shi akai to shi da Allah yake cewa to wa'annan almi al'ummomi da dama da suka kafirce wa Allah subhanahu wataala sun fi mutanen maka karfi da mulki da duk abin da ake ji amma suka karyata Allah subhanahu wataala Allah ce ahlaknahum musu Allah muka yi namu wa'azin shine halakar da su sai Allah ce kuma fala nasira lahum duk duniya ba wanda yazo ya kama su doki da agaji inji Allah sai Allah ya ce aya ta gaba
أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم Allah ya ce afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u amalihi wattaba'u ahwa'ahu wannan wata magana ce Allah yake yi akai kafin wannan ayar suka ce waccan ayar makaranta a ubangi subhanahu wataala ya maimaita irin ta a qur'ani da suke doke da ma'anar da cewa an yi alƙaryoyi da dama don ya zamanto izina wai duk wanda zai karyata Allah subhanahu wata'ala to fa bai kai labari a duniya a suratul hajj Allah yana cewa faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin sai wa qashrin wa qasrin mashi Allah yake cewa faka'ayyin min qarya da dama daga cikin alƙaryoyi manya-manyan birane da aka yi Allah ce ahlaknaha musu Allah muka jibinci lamarin halkar da su muka darkake su muka lalace su muka muka fitar da kowa daga cikin gari Allah ce wahiya zalima a lokacin suka zalunci kawunan su me ya zalunci shi su yin abin da Allah yake so sai Allah ce fahiya khawiya duba ga garuruwar kuna gani inji Allah suna kuffance khawiyatun ala urushiha suna kuffance akan watan akarkunnanta gidajen sun lalace ba a ma zaure a cikinsu salace wa bi'irin mu'attala kuma da dama daga cikin riyojin da ake taruwa manya-manyan masu kuɗi suke kawo raƙuma suna shayar da su a nan yau ga riyojin Allah ya ce an ƙaurace musu babu mai shan ruwa a kai sai ce kuma wa ƙasirin mashid da kuma manya-manyan ginoni manya-manyan faleki ne da aka gina na alfarma Allah ce ga wa'innan a wannan manya-manyan gidajen ba su hana ba Allah ya azaba misali ka dibi irin abin da yake da shi na fir'auna yake da shi na mulki a je fir'auna gehe da ku annabin Allah annabi Sulaimana da ku annabin Allah annabi Sulaiman annabi ne dan annabi Allah ya jinka masa abu guda ko da duk duniya ba mai wannan abun lokaci guda daya ba taba samun mutum da abu guda ko lokaci daya sai Annabi Sulaimana Allah ya bashi mulki mulki kuma na duk duniya ba ba mulkin gare sa ba kadai duk duniya yake mulka dai kenan ko Allah ya jibga wa Annabi Sulaimana kudi Annabi Sulaimana babban mai kudi ne sada kuma Allah ya jinka masa annabtaka gami da wannan sai kuma Allah ya haɗa cewa duk wani ƙwaro da dabba yana jin maganarsu a tawagarsa akwai aljannu akwai mutane akwai dabbobi kadib irin yadda aka gina wa annabi sulaimana waton al'arshi na abin nan fale mai girma gidan sarauta lokacin da ya gayyato balkis ta zo wannan garin irin abin ta gani da irin abin da aljanu shi ba aljanu yake ba su gini ba washiyatin kullu banna'in wa ghawwas ji manya manyan injinoni ne ba kai ka san gida da aljini zai tsara ba karamin gida bace ko aljini a ce shine mason shine metir shi yake auna lo ko bulo da bulo ya hada ai gida ba karama bace malam an aljannu ke masa gini amma duk da haka dan yana kallon wa'annan gidajen Allah ya sanya aka zara rayuwarsa manyan gidaje bai sa mutun ya bai sa mutun ya dawo a duniya wallahi manyan babban gida ne bisa ka dawoma bala ina ina ana dawoma a duniya kadi kalkadibi Idris Debi ina yawan fada yana cikin gano wasu ta mulki dibi Muhammad Qazzafi yana cikin jin dadin mulkin sa dibi manyan manyan shugaban da aka yi na Afirka ba fa wanda ya sauka da kansa mutuwa su take gaggawa ga jami'an tsaro kadibi fale ke da kai cikin fada shugaban kasa manyan manyan makamai duk duniya ba inda ake tara makamai kamar fale gaba daya saboda gudun ko ta kwana amma ana ganin wa'annan makaman Allah zai turo mala'ikan da su masu gadin ba su ganin wannan mala'ika haka zai zo ya zara ran shugaba kuma a tafi an kare da shi Allah ya samu wani lafiya a hajji Allah yake cewa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir Allah ce da dama an yi daga cikin alƙaryoyi manya-manyan birane wanda amlaitu lahani Allah na jinkirta musu na daga musu kafa suka ta abin da suka ga dama suka ta rishin kunyar su Allah ya kare su to da lokacin da yayi na azaba salce thumma akhastuha ni sai Allah na tamke ta to kuma ka san damkar Allah ko inna batasha rabbika la shadid damkar Allah malan damkaci idan damkaci ta gaske Allah ya kama wannan alƙaryar sai ce wa ilayyal masir a ƙarshe ne sun koma zuwa suwa gare ni haka Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita wannan maganar a cikin suratul talaq Allah ce wa ka ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azabnaha azaban nukra Allah ce da dama daga cikin alƙaryoyi da Allah ya baiwa mulki da kuɗi da izza Allah ya tawa suka ƙetare suka bijire wa al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce aina suka yi nan a ƙarshe annaba su ce aina suka yi nan fa hasabnaha hisaban shadida musu Allah sai muka musu hisabi hisabi mai tsanani shine sai Allah ya jarrabe su kana kan shugabanci sai kaga ɗan ƙasa na muka tawaye ana zagin shugaba ana faɗa wa shugaba baƙaƙin magaganu kan ajima ma ana neman rayuwarsa kai ƙarshe Allah ce wa azabnaha azaban nukra muke musu azaba azaba mafi tsananci a rayuwa Allah ya kare mu to shi ne sallah ce afaman kana ala bayyina da Allah ya koro wannan bayanin sai ta to shin yanzu in mun gane karatun yanzu wanda yake akan gaskiya wa ala bayyinatin min rabbi akan gaskiya daga ubangijinsa me gaskiya shine yana akan bauta wa Allah akan basira yana bautar Allah bauta ta gaskiya baya ibada da jahilci ya san abin da ake cewa Allah ya san miye manufar da yasa Allah ya halice sa kasan da dama malam mutane na rayuwa ba san me yasa Allah ya halice su ba mafiya yawan al'umma wani ba ya doka kawai ba maqsudin halittarsa ya zo ya aure mace guda hudu ya tara yare duka tafiya kaso kawai shikenan kawai shine shine gaya shine manufa wallahi ba shi bane manufa babban abin da yasa Allah ya halice ni da kai shine dan mu bota masa shine gaya wajen halittar dan annabi Adam to Allah ce afa man kana ala bayyinatin min rabbih yanzu wanda yake akan gaskiya hujja akan ubangiji ta daga ubangijinsa mana Allah ya haska masa haske na imani yayi imani da Allah ya san waye an Allah da kansa ya san waye manzon Allah ya kiyaye haƙƙin Allah ya kiyaye haƙƙin manzon Allah ya tsare dokokin addinin musulunci kaga na akan haske daga wa daga Allah subhanahu wataala yana ce kamar su yi na lahusu wa amalihi yanzu wannan ɗaya yake da wanda aka kwatanta ma mummunan aikinsa da wanda aka ƙawata masa munanan ayyukansa yana ganin duk abin da yake kawo mai kyawu ne yanzu wanda yake yake bin Allah subhanahu wataala ya je masaranta ya kiyaye sallah ya duk wani abu da Allah ya ce ayi Allah ce shin zai zamanto ɗaya da wanda ɗan ta'ada ne sakare ne cikin al'umma mushriki ne mazinaci ne barawo ne shin za ku kwatanta su inji Allah ba sa kwatantuwa sai ala ce wattaba'u ahwa'ahum kuma suka bi son zuciyarsu suka bi son rayuwarsu ahwa ka san son zuciya na daga cikin abin da ke halakar da mutum shi yasa idan Allah ya tsare ka ya taimake ka kafi zukarfin zuciyarka ko to Allah ya maka arziki mai dimbin yawa Allah ya kare ka da son zuciya abinda take raya maka ka ji cewa kana saba ma zuciyarka malam ba karamar cin nasara bane a rayuwa yana cikin abin da Allah ya alkawali ba cewa duk wanda ya fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa in har zaka tsare zuciyarka akan bin sarranta to Allah subhanahu wa ta'ala al janna ce makomarka to Allah ce suka bi son zuciyarsu al imam mustafa al adwi rahimahu alayhi rahmatullahi ta'ala wa hafizahu Allah wa ra'a yake cewa ayoyin suke tabbatar da irin wannan maganar a ƙur'ani suna da yawa aya take bayani akan cewa baiwa a daidaita wanda yake kan gaskiya da wanda yake sunna yake akan sunnar annabin Allah da wanda yake dan bid'a ba sa zamantuwa daya da wanda yake tauhidi da wanda yake shirka ba sa zamantuwa daya da wanda yake bauta wa Allah ya san abin da yake yi da wanda fatihar ma tana shan sa yana jin ta ba sa zamantuwa daya da wanda baya jin haushin ya je yayi ma Allah ibada ya liƙe shago ya je ya bude littafi gaban malami da wanda shi aikin sa sowa ce da harbuwa cikin al'umma ba sa zamantuwa daya yace irin wa'annan ayoyin suna da yawa a Qur'ani daga ciki suratul hud Allah yana babu labari yake cewa afa man kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu shahidun minhu wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma ulaika yu'minuna bihi Allah ce shin yanzu wanda ya zamanto akan gaskiya daga Ubangiji subhanahu wataala akan hujja kaza shi ahlus sunna na gaske ba ahlus sunna na saurare ba kusan sunna na ba ba saurare ba ne ke sa a fahimce ta karatunta ne ake yi eh karatunta ake yi shi yasa ba taba ahlus sunna baya karatu ba eh in kaga ahlus sunna ya ce maka wai shi ahlus sunna ne bai karatu yana da yadda ka sani amma ba yadda za a yi kai sunnar manzo Allah ba kai karatu ba ba bayan yiwa sunnar annabi karanta ta ake yi sunnar annabi karatun ta ake yi to Allah ce shin yanzu wanda yake akan gaskiya daga ubangijinsa waya tuluhu shahidun min kuma yake karanta sa yana mai shaida akai wa min qablihi kitabu Musa gabanin shi alqur'ani akwai littafin annabi Musa imaman wa rahma wanda ke jagora ne na banu Isra'il kuma rahma ce wa al'umma sai Allah ce ulaika yu'minuna bihi irin wa'anda suke yin imani da shi a suratul sajda Allah yake cewa afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun yanzu wanda ya zama to mai imani malan gashi ya cika siffa ta imani gashi ya ta ya ajige ni ya cire wandansa ga riƙon amana ga cika alƙawali ga sarar da zumunta ga taimaka ma wanda baya da ga furmushi a cikin huska don Allah ɗai yake wanda yake ɗan bidi'a ne ya kwashe gebe ya take wandansa Allah ya ba su yaƙi bayarwa baya zuwa ganin kowa ya saba kansa girman tsiya shin wannan ɗai suke ji Allah subhanahu wataala la yastawun har abada ba su daidaituwa kai akwai abin da fa in kana cikin al'umma duk mutuncinka rena ka ake yi shi e duk mutuncinka malar rena ka ake yi yanzu akwai bayin allan da jiya da mutum yake da wani abu na rayuwa ko ishi yana yin wani abu yanzu misali a kaddara a ce maka wannan babban mutum ne wannan babban mutum ne amma sai ya fito cikin mutane a shin taba da Allah ya za ka lesa tana zuwa mutunci tana yanzu ka ga mutum da babbar mota lambar shi kasanta kuma sai ka yi kwana ka gansa da yariya suna tari ala duk kima sai zaka jiya kai ki zaka kunya kai kace kawai ka dan abun nan to mai imani da wanda baya da imani da wanda ke fasiki ba su taba zamantuwa da yaji Allah subhanahu wataala har abada kuma har Allah ce la yastawuna ba sa daidaituwa shi yasa in Allah ya maka arziki da imani ku to ka gode wa Allah subhanahu wataala a cikin kyauta da Allah yake babu kyauta mafi girma kamar kyauta ta imani babu ya tabbata hadisin al-Imam Muslim alaihi rahmatullahi ta'ala annabin Allah yake cewa babu wata kyauta da Allah yake wa ɗan annabi Adam bayan ni'ima ta musulunci kamar Allah ya baka mace ta gari ni'ima da Allah yake wa mutum ta farko mafi girman ni'ima shine Allah yake musulmi kuma ahlus sunna wallahi Allah ya biya ka a duniya ga ka musulmi kuma ga ka ahlus sunna kuma ga ka kana kokarin bin gaskiya malaka wa Allah godiya kawa akwai wanda abinda yake akai na bata ne kuma ya san bata ne amma wallahi bai yarwa da shi dalili inna wajadna aba'ana ala umma ya taso ya shi gidansu ana bayan iya rabuwa da shi amma kai sai Allah ya taimake ka duk irin abin da ake na sabon Allah na shirka da wacece sai Allah ya taimake ka da tauhidi da ikhlasi duk abin da ya same ka Allah duk abin da ya taso maka Allah Allah ya maka gata ya maka arziki to Allah muna maka godiya a wannan Allah ce wattaba'u ahwa'ahum suka bi son ransu ashe son rai babbar musiba ce yana cikin rukunnan halaka in ji malamai in mutum yana son ya halaka a duniya da sauri ko to ya zama to mai bin sonarsa shi mai bin sonar bai kai labari idan mutum ya kulla alaka da son rai ba fa yadda za a yi kai labari saboda son rai yana halakar da mutum son rai innan nafsa la'ammaratun bisu rayuwa tana umurtar mutum da abin da yake mummuna eh shi yasa ma'arka ce babba yaƙi ne mai girma mutum ya dinga fama da rayuwarsa ka dinga roƙon Allah ya sa ka fi ƙarfin rayuwarka rayuwa kala uku ce akwai annafsul mutma'inna akwai annafsul ammara kuma akwai annafsul lawwama duka qur'ani ya ambace su akwai annafsul mutma'inna tace wadda in mutuwa ta zo mata sai kaga Allah ya turo mala'ika ana cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ibadi fa da Allah yake magana nan fa su annabi Sulaiman da zai shugaba halitta annabi Muhammad to kuma akwai al'annafsul allawama da take yawan zargi abinda yake yi ka san ba daidai ba dai bane to ka bari mana ka huta shi saban Allah wal hismu ma haka fi nafsika abinda ake cewa zunubi abinda kake dardar kana aikatawa amma kana dardar kana cikin yinsa kuma kana zuciya tana bugawa kan a zo a ganka to kaga duk abin da za a yi kana jin tsoron a ganka a ce wani kai ne ke yi to ya kamata ka raba kanka da shi tunda ba abin bare bane aikin alkhairi ba wanda yake kin yin sa dadi ma kake ji yanzu sallah misali mutum ya zo masallaci ba ba wanda yake yake boyewa yake canza ya da zai zo masallaci ko akwai duk wanda ya kamo hanya zai je masallaci a ce kai da tattiba na kuma mun tafi masallaci to amma kaddara zaka je gidan karuwa da boye boye ake tafiya kuma mutum yana can yana jin tsoron kada a zama a turo soji zuwa rafin a gama da shi shi yasa zaman ka lafiya ko ka raba ka kada son rai akwai mutane da kima da darajar su kaga ana kama su da bai kamata a kama su ba da kana fira da irin irin police ko jandar sai su baka labarin abin da yake faruwa ce su hana da ake gani da kima daraja zai zo muku da babbar riga cikin al'umma na ana zai bude gaba ashe mutunan ashe mutunan kai mutunan banzari dalilin mi dalilin son zuciya son rai to Allah ya tsare mu da sabbin son zuciyar mu sai Allah ya ce aya ta gaba masalul jannati allati yu'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghayri وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة كمن هو خالد في النار وصلوا ماء حميما فقطع أمآلهم الله يأتي مثل الجنة التي وعد المتقون صفر الجنة صفر الجنة da Allah ya tanada wa masu imani kalmar mathalu malin suka ce adadin ai na'atu ko kuma sifatu sifar aljannar da allati wa'idal muttaqun ai wa'adaha Allahul muttaqina Allah ya tanada ta da masu jin tsoron sa suwaye almuttaqin masu bin abinda Allah yake so da barin abinda Allah baya so to Allah ce misalin sifar aljannar da Allah ya ya ajewa ya shirya ta ya tanada wa masu imani sai ta fiha a cikin ita wannan aljannar a cikin wannan aljannar anharun akwai koramai anhar jam'u nahar nahar kuma shine flame akwai tabki korama min ma'in ghairi asini a ruwan da akwai wato ruwa masu korama mai girman gaske da ruwan da ba su taba canza kawa gairu asini shine ruwan da in suka jima ba su canza launi kuma ba su canza ɗanɗano wai ruwan aljanna Allah ya ce in kana suka gano su duk jima wadda za su yi to bai sanya bukinsu ya canza sannan kuma ba su canza iska ka san yanzu don duk ruwan da ka ajiye ko a rana suka yi sati biyu to in ka buɗa ko sai ka sun canza kala sai Allah ce misalin ruwan aljanna Allah ya ce ruwan da ya aje a cikinsu akwai anhar ƙorama ƙorama ta ruwa wanda ma'in ghairi asid ruwan da ba sa canzawa ɗanɗanansu da daɗinsu da iskarsu ba ya canzawa Allah ya samu dace da wa'in ruwan al'imamul alusi alaihi rahmatullahi ta'ala da al'imamul abbantawi da kuma al'imamu mustapha al'adam suka ce alma'ul asid شيء هو الماء الذي تغير طعمه وريحه لطول مكفه شيء ruwan da dandanonsa da da iskar suke canzawa saboda jima wasu da suka yi fi makanin mu'ayyan a wuri wanda yake sananne to su ruwan aljanna duk yadda suka jima ba su canzawa daɗin su bai canza ruwa ne zaka ji kana shan ruwa ba a sa musu kudur ba a sa musu wadi jabel ba a sa musu wani abu Allah ne ya tsara kayansa Allah ya dace da mu da shan wa'annan ruwa sai ce kuma wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu da kuma koramai na madara nono lam ya tsagayyar tsamuhu can ɗanɗanansa baya canzawa daɗin wannan abun wannan madarar Allah ce bai canzawa ƙorama ce ke da kwai ba tsami ba yami yanzu duk nuna ka aje ko kan za ka ji wani nono ma yanka sha sai ya buga maka ciki saboda wani ma yanka dogo saboda hamaminsa sai ka yi amai to ita madara ta aljanna Allah ce lam yataghayyar ta'amuhu dandanan ta bai canzawa ba ta ba ta buga ba ta sabu cikin kai kada dan a aljanna ma gaba dai wannan larurar Allah ya cire wa'an aljanna ita zuwa makewayi ko ba wani zuwa dushka je ka yi fitsari ba wajen zuwa dushka je ka ka ga abun nan kai bayan gida ba shi duka gaba dai an nan ne duniya yake wannan wahala shi ka shi bata lokaci ne eh shi kansa bata lokaci ne to ya za a yi idan mutum yana idan mutum ya koshi kawai wani zufa kake fitarwa malam mai ƙanshin gaske ko ba karajin idan dan aljanna ya ci ya ci ya koshi sai ya ji kamar yana buƙatar makewayi to kawai wani zufa yake fitowa a jikinsa shine marmakon wancan kazanta da zai je ya fitar da ita wai ka je dushkin ma ka je ka koma tsugunni tsugunni ba ta lokaci ne amma na duk abinka duk abinka sai ka leƙa ba ka wani duk abinka sai ka leka Allah ya sa ni wacce ce za ka yi dai sai ka je can to amma aina Allah ce can kuma babu wannan kazantar to shi ne Allah ce madarar ba ta tsami ba ta yami ba ta sa cikin mutum ya kada shi ne lamye ta zayyar ta'amuhu da kuma ba irin madara ake tatsuwa ba ne da jikin dabba wata gangariyar madara ce kuma ba waken suya ba in ka sai madara yanzu galibin waken suya shi to ba waken suya ba sai Allah ce wa anharu min khamarin ladzatin lisharibina akwai wasu koramai na na giya akwai wasu koramai na giya ai mun san giya ko eh to Allah ya ce cikin aljanna akwai wai ba ba butalla bane fake da bai a'a korama tabki ne flame guda na giya wannan giyar kuma Allah ya ce wa ladzatin lisharibina mai daɗin ɗanɗano ce da duk wanda zai sha ta akwai daɗi wajen sha duk mashayinta to in ya sha malam zai more wa daɗi ka san daɗi ko ainihin duniyar ba fa daɗi ba ne ake ci ana da ɗan yin wani abu ne amma wallahi haƙiƙanin daɗi wallahi yana aljanna duk abin da za ka ji a nan duniya ko ka ji daɗin da za ka ji yana da wuya ka yi awa 24 na ka bai ɓace ba duk abin da za ka ji na rayuwa ka more ka ji daɗi duk abuwa kalar jin daɗi ta ɓangaren kuɗi ne ko ɓangaren abinci ko ɓangaren mata kana rabuwa awa 24 sai ranka ya ɓaci amma ita aljanna babu wanda zai ɓata maka da rai to Allah ce wa anharun min khamrin akwai giya korama ke da kwai ta giya ba hubutan labari ake yi komai da alaka ana shata daga ɓoye a'a can a fili take kuma masu imani aka tana dawa eh kuma cikin aljanna Allah ce lazzatin lisharibina ma'anarta Allah ke ne a nan wannan giyar ba ta sa maye ba ta gudda hankali sannan kuma ba ta da wari kasan giyar duniya wari ke da ta ko kana yi wa mashayin ta yana yi wa kusa gaji kamar kai amai bai da dadin duye da mashayin giya zai sa tirare to in ya kusanto ka sai kaji mashayin giya ne to amma ita can ta aljanna kanshi take yi iskanta mai daɗi ne sannan kuma in mutum ya sha ka sha ka sha ka sha ka yi ɗan hankalin ka bai gushewa amma nan da yawan mutum yana sha ko ya ka sha sai kaga mutum ya koma shida da bakwai sai mutum ya saki mata ta bai sani ba eh sai ka ji mutum ma gaba ɗaya ce ya tsage gidan giyan gaba ɗaya sai ya dawo da sai ya ci shi bai san ko ai haka nan ba Allah ya kai mu aljanna lahiya shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ke zuwa su tasaffat التي في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينصفون التي في جنات النعيم قاموا لي تكين الجنة نعمة muna cikin aljanna ana wata yawa ta ni'ima Allah ce ka guji wai ala sururin su ɗan aljanna suna saman wasu gadaje sururin kalmar suru da Allah ya ka akan a sifata abin nan a nakira wasu irin gadaje ne gado saman gado gado saman gado gado saman gado kamar a aljanna fa sai mutum ya zabi inda zai kwana gadaje ga su da kuma duk naka kuma duk aka tana da masu shine sururin kuma kowane gado fa daras kalar daras darasa daban da wancan duk abin nan ga sunan gada kuma ba fa irin matsala ba mai sanya ciyon jiki ka san yanzu akwai ba su kwana san matsala saboda ciyon jiki eh to su na aljanna ba haka ba Allah ce mutakabili da suna kallon juna daga can kwanta ake yau hira ba amma zan wa dole shahi a azafa da dan wahala ke da kai saboda ai in in jin dadin yake jin dadi malam gijirtawa ake yi shi sa ga laraba sun kudi suka ko kudi sai ga laraba ya gidan gona komi sai a sa ga cawa tana buku iska yana buku sab aljanna ce ba ake kokaya malam ka bi Allah ka huta kawai ka bi Allah ka huta malam mutakabili da suna kallon juna inji Allah ina kallon arama ina kallo na Allah yake cewa yuqafu alaihim bi ka'sin min ma'in in ka ji kalmar ka'as inji malamai kwafu ne wanda akwai abu a cikin sa ba kwafa ba bit a wasu yara ne ke da kwai wuldanin mukhalladuna wasu 'yan yara ne Allah ya sanya 'yan ƙanana ga sunan masu kyawu kamar diamond suna yawo cikin aljanna aikinsu kawai su yi sargirkin mutanen aljanna e sargir ne aikinsu su a kamaka ji ka sha a kamaka giya ka sha a kamaka madara ba fa sai ka taso ka je ka abin nan ba ba sai ka kira ka ce ka yi komanda ba a'a ko da yaushe yawatawa suke yi kana da bukata ga su gaba gare ka ka sha iya shan ka su ƙara gaba shi kenan malam jama'a mun fahimta Allah ce yutafu alaihim suna kewayawa gare su bi ka'sin min ma'in da kwafkin ne kita da giya sai Allah ce bai zuwa ita wannan giyar ba ba irin ta duniya ba ce a'a bai zuwa fara ce fara tas fara fatas ji Allah sanacin lazzatin isharibina in mutum ya sha zai ƙara gute saboda akwai daɗin sha gare ta sai ce lafiya gaunin walahun anha yuzafun ba ta sanya ciyon kai kuma ba ta sanya mutum hankalinsa ya gushe ba ta sanya mutum ya tasabbatu a waƙi Allah ya maimaita irin wannan maganar Allah ya ce ya zufu alaihim wuldanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yuzifun Allah ya ce suna kewayawa wa yatufu alaihim ya tufu alaihim wildanun mukhalladuna wasu ɗan yara da suke tabbas cikin aljanna suna kewaya musu Allah ce da yi suke zaɓi akwabin ga wasu kofkin ne wani kof ne wanda ka auro duk wanda za ka auro a duniya ba ta zo baka da irin wannan kofkin e ka san ango shi ke mora abin nan ko to duk yadda za ka auro ko diyar wace in ka auro ta wannan kofkin sai dai gashi mai aljanna ka gansa wallahi e bi akwabin wa abarik ga kuma su abarik abarik shi ne abin kin wanda ake zuba shayi za ka tarmuski wannan na ruwa wanda ake sanya ruwa Allah ce wa kasi da kuma kwafkin ne min mai cike da makil da giya wannan giyar layu sadda'una anha wa layu zafun Allah ce ba su sanya ciyon kai kuma ba su sa mutum hankalinsa ya gushe mutum baya sabbatu a kai to Allah ya kai mu je aljanna akwai shaye-shaye a sheko sai Allah ce wa an haru min asalin musaffa bancin haka kuma akwai korama ta zuma Allah ce musaffa gangariya ta tattar zuma ba ba bambole ba su kari da ake nika ake dafawa a zubo a ce zuma ce a'a Allah ce asalin musaffa zuma ce gangariya ba fa kashin kwaro bane a'a zuma ce da Allah ya halicce ta zuma ta gaske kasan duk kashin kwari ne ake shako kashin kwari ne to ta aljanna ba wannan bace a'a musaffa ce zuma ce wadda take bata da gauraye al-imam tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi daga annabi muhammad annabi Allah yake cewa inna fil jannati bahrul ma cikin aljanna akwai tekun ruwa wa bahrul asr kuma akwai teku na zuma wa bahrul laban kuma akwai teku na madara wa bahrul khamri kuma akwai teku na giya summa yushaqqaqu al-anharu ba'da sannan Allah ya raba tekuna su dinga su dinga tafiya al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sahadil arwah ila bilad al-afrah yace Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci nau'i guda hudu a kuma sai ya kore musu kishoyinsu na farin sai Allah ya ambaci ruwa sai ce ruwan nan ba sa canzawa ba sa canzawa duk da za su jima ba su canzawa take cewa kuma dan aljanna fa in zai sha abin da zai sha na sha yana sha ne fa ba dan bukata ba sai dan ya ji dadi kun fahimta yanzu kaga ai abinci yanzu da ake ci galiban ana ci ne fa ba dan jin dadi ba saboda dan akore yuwa ne ko eh abinci da ake galiban abincin da ake ci ana ci ne dan dan bukatuwa ba dan aji dadin ba saboda akwai abincin da kana son ka ci shi ma amma wani abinci ba ka taba gane da shi ma eh wani abinci abinci ne kuma a duniya abinci ne amma ba ka taba gane shi ba akwai abin da a'a ka san shi amma kasar ku da kudin ka baka iya sayen shi babu shi ba kai maka dibe da rezan yake mara kilo kilo jaka biyar to amma ba aljanna in ka shiga wallahi alin kyauta iri zaka doka gidanka naka ne na musamman baka da alaka da kowa Allah ya samu dace sai yake cewa da Allah ya ambaci madara sai ce madara ba ta da tsani da Allah ya ambaci giya sai ce wani ba ta sanya maye kuma ba ta da wari da Allah ya ambaci zuma sai Allah ya ambaci zuma da gartacciya zuma da ake cewa zuma ya ce wannan yana da cewa ashe ɗan aljanna duk abin za su doka a cikin aljanna za su ci ne ba don wai bukata ba saboda ci ɗaya zai sa dukkan shi ka wadatu a'a don a ji daɗi ne saboda Allah ya ce wala hun fi ha ma ya shi tahun abin da suke so za ke cikin aljanna ya zo a hadisin annabi muhammad wanda alaiba musulun ya fitar da shi annabi allah ya ce wa inna fil jannati mi'atu daraja aljanna hawa ɗari ce mataki ɗari ce aljanna mataki ɗai bayan ɗaya mataki ɗari ce sai ke cewa a adda allahu azza wa jalla lil mujahidi na fi sabilihi Allah ya tara data da bayinsa masu kokari a cikin hanyarsa Allah ga sanya muna ciki sai ce baina kulli darajatayn kama baina samai wal ard tsakanin kowace aljanna tsakanin aljanna guda biyu kamar tsakanin nisan ƙasa da sama ne tsakanin ƙasa da sama ne kaga nan ai girgiji ne ko ana huce ana huce wannan region to tsakanin aljanna da aljanna kamar ka tashi daga ƙasa ne ka ci zaka tabo sama ta biyu eh sama ta farko to nisan da ke tsakanin su kenan kuma kowanne Allah zai san zai sanya shi ne daidai aikin sa idan ba ta yiwa mutum ya yi wa Allah aiki kuma kai aiki na gaske kai ma ka zo naka aiki kuma ka zama wuri guda a wasu mutanen Allah ya daga daraja su wallahi sai yake cewa fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdausa in za ku roki Allah aljanna to ka dinga roƙon Allah ya baka aljanna firdausi Allah ka ba mu aljanna firdausi sai ce fa innahu wasful janna nan ne miliyoyin aljanna take tsakiyar aljanna nan ne ita firdausi sai ce wa a'lal janna kuma ita ce mafi dokaka cikin aljanna sai ce wa fawquhu arshur rahman saman firdausi al'arshin Allah ne saman firdausi al'arshin Allah ne sai ce wa minhu tufajjiru anharul janna kuma daga nan ne duk wani tabki daga aljanna yake yake yake bugowa duk wani tabki daga aljanna daga shan ne yake fitowa to a aljanna akwai ruwa malam kala kala daga ciki akwai naharul hayati ruwan rayuwa ya zo a hadisi na al'imamu ahmad ko al'imamu ibn maja ne cewa kafaran da suka mutu suka mutu ba su yi shirka wa Allah ba ma'ana mutumin da ya mutu bai yi shirka da Allah ba amma akwai zunubi da ya aikata a duniya to in aka je kiyama Allah zai kai shi wuta bisa abin da ya aikata na kurakurai na laifi na zunubi sai a yi masa azaba daidai gwargwadon da laifin da ya aikata sai kuma Allah ya sanya mala'iku su tsamo sa daga wutar jahannama sai a kai shi cikin wani tabki da ake cewa ma'ul hayat ruwa tekun rayuwa sai a sashi cikin wannan sai a wanke sa sai a kawo sa aljanna sannan kuma akwai aljanna akwai irin daga sana matara a yi wannan a yi wannan bodilkin ake zuba ruwa a kushi cikin aljanna annabi muhammad yake cewa min bari haza ala tur'atin min tura'in janna yace mimbari na wannan da yake hudu ba akai a Madina yace mimbari na wannan yana kan wata mashaya ce kuma akan a cikin mashayin na aljanna wurin da ake sharuwa to kuma akwai akwai akwai akwai ɗan ƙananan riyoji oyun da suke buguwa cikin aljanna Allah ya yi bayanin su Allah ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu imani suna cikin aljanna da kuma wasu maremari ruwa suke suke suke buguwa kamar ruwa suke fitowa daga suke fitowa haka ku ba su karewa to wayannan ruwan kala kala ne su al-uyun bayan aran akwai salsabi akwai as-salsabil akwai at-tasnim akwai al-kafuf duka sunan ruwa ne cikin aljanna Allah ya ce wa asratul mutaffifin Allah ce wa mizajuhu min taslim sai ta aynan yashrabu biha al-muqarrabun abinda ake cakudawa da su a ba dan ai maka mis ai maka milan shi da su cikin aljanna ka sha na ruwa Allah ce daga wasu wani wani wani babugar ruwa da ake cewa tasnim wata ijiyar ruwa shi take ba da ruwa cikin aljanna da ake cewa tasnim Allah ce kuma ainan wata korama ce wanda yashrabu biha almuqarrabun makusantar Allah suke shanta su ne bayin Allah masu imani Allah ka sanya muna ciki akwai akwai irin su salsabila Allah ce wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila sai ce aynan fiha tusamma salsabila kada jin sal da sabila malaika san akwai haraka ka san akwai haraka ruwa ne gangariya Allah ya kai mu aljanna lafiya haka Allah yake cewa innal abrara yashrabuna min ka'sin كان مزاجها كافورا ستي عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wayannan sune ruwan da ake samu cikin aljanna Allah ya sanya mu dace da shan wayannan ruwa sai Allah ya ce walahum fiha min kulli thamarat suna da dukkanin nau'in ayan itace duk wani dan ice da ka sani da ba wanda baka sani ba to cikin aljanna akwai sa annabi ke cewa fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat cikin ta akwai abin da idan gabe ta diyawan ka na duniya ko diyawan ka na duniya ka kai alhudhud yawon duniya eh to wannan ruwa wannan abu ba taba ganin sa ba sai ka shiga aljanna kai yanzu ta halitta malan aran sai mutun ya shiga aljanna eh wata halitta ko wallahi sai mutum ya shiga aljanna wani bawan Allah aka ce yana barci sai mafalkin an tashi kiyama gashi bakin aljanna kasar irin wannan mafalkin akwai daɗi da ga ka bakin ƙohon aljanna ai mana sai mutum ya ƙari kuzari yana ganin kansa sai ga sai ga hurul in kusan hurul in wai arama wallahi abin yanzu kaga dare ne ko idan hururin ta leko duniya na rance da Allah sai an fi lokacin da ke da kai har rana haske haske mace guda ta aljanna ta leko a yanzu nan karhe goma da na dare ko wallahi hasken ta sai ya fi hasken rana haske ya ce sai gwata mata bi taɓa ganin irin ba a duniya sai rikici kasar namiji da mace yana cikin abin da ke rikin ɗa namiji ko ya sai ta shi ɗiya mace mace tana sai ta nabi kuma tana hirgita tana hirgita mutum akwai wanda fa ana tahiyawa shi fa ta yake karantawa ana ba ta suna karantawa saboda rikicin duniya Allah ya rufa mu asiri yana ganin wannan matan kawai sai ya ce mata kawai zawuji ne nasu dan Allah daura mu aure kawai da garin sa ce dan Allah daura mu aure tace je ka biya sadaki na je ai ba aure ba sadaki yace ina ki kai sadaki zace wajen mahaliki wajen ubangiji na ubangijinka sai ta tutsa kafin na je ga yamin miye sadakinki ina so in biya sadaki amma miye sadakinki ta ce masa in kana son ka biya sadaki na to rike azumin nafila da kiyamun laili rike azumin ta ce sadakin ta a wajen Allah azumin nafila da kiyamun laili to Allah ya dace da mu shine Allah yake cewa da aka samari a kama jiki ko wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna Allah ce walahum fiha min kulli thamarat duk wani nau'i ce da ka sani a duniya Allah ya ce akwai cikin aljanna akwai banana wa qalhin mandud banana ayaba ga magariya ga ga lemu ga suruman ga duk abinda baka taba sani ba cikin aljanna in ka shiga kuma abinda zai ƙara birge ka malam ko wato idan mutum ya ci dan dabino aljanna ka raba dabino ba dan dabinon aljanna baka iya sanya ɗa guda gaba cikin baki dabinon aljanna baka iya sanya ɗa guda gaba cikin cikin baki sai dai ka ci ka raga to idan mutum ya ci dabinon aljanna wato sai ka ɗauko rabi da ka ci in ka ci sai ka ji wannan ya fi wancan daɗi eh wannan ya fi wancan daɗi to dabino fa kenan fara ina da banana ayaba aljanna da rezan da sauran ababe na ni'ima to Allah ya bamu wa'annan kayan sai Allah ce wa maghfiratun min rabbihim da kuma ta irin gafara daga ubangiji su duk abin da ake a nan duniya Allah ya yafe ya shafe musu Allah ka shafe mu da labukan mu to kuma jama'a mu kwana cikin aljanna ai ko eh mu kwana cikin aljanna insha Allah sai mu fara anan gobe in Allah ya yarda sai mu tashi karatun jahannama Allah ya tsare mu amma dai mu habar mu fara cikin aljanna ko sai mu more cikin aljanna insha Allah Allah ya sa mu dace abinda muka fara mun to gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wataala ya gafarta muna ala zake ce min gidauniyar marayu da aka bude watan ayan uwa sun fara zubawa eh ayan uwa sun fara zuba da aka ci gaba da zubawa Allah ya karba muna ina jin da su ko jika 19 19 ne ko ashirin ba da sha tara ke nan sha tara aka zuba daga a cigaba da zubawa Allah ya karba muna Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya sanya mu wange lafiya ya Allah muna ta wasu ya sunaye ka tsarkaka wannan aljanna da wa'annan ruwan da ka ambata Allah ka shayar da musu Allah ka shayar da musu Allah ka shayar da musu Allah ba don halimu ba Allah sai don rahamkar tausayinka Allah ka sanya mana cikin bayinka intattu Allah ka gafarta muna wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa